والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna sha biyu ga wata na sha ɗaya wata na zulƙa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace wa ashirin in watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu yi darasi na biyar a cikin littafin na waƙidul islam a darasi da ya gabata mun tsaya a cikin annaƙidu sabi'u daga cikin abubuwan da suke iya warware musulmcin mutum allah kiyaye muna cikin gaba ta bakwai wanda wannan gaba ta bakwai shine abin da yake da alaƙa da sihiri ko kuma aikata wani aiki da yake amsa sunan bokanci iya daga cikin abin da ya dami al'ummar musulmi a yau ayyuka na sihirce-sihirce wanda za ka samu tsakanin al'umma a karan kansu suna cutar da kansu da kansu wanda cikin za ka samu cewa mutane suna cutar da kansu da kansu a dalilin aikata ayyuka na sihiri to wanda dama addinin musulunci ya jima da yin bayanin cewa hakakin butulci ne ga Allah subhanahu wata'ala inama cewa kafir cewa Allah mai girma da buwaya ne to muna kan wannan gaba mala yake cewa as-sabi'u yace as-sihru yace wa minhu as-sarfu wal-'atafu daga cikin kalar sihiri akwai asarf a wancan sati an yi bayanin cewa abinda ake nihi da asarfu shine at-tafriqu bainal mutahabbain a raba tsakanin masoya guda biyu ta hanyar me ta hanyar asarfu shine a kawar da kai ya zamanto an raba su da suna tare wannan iya daga cikin kalan sihiri da zaka samu ana yin shi a cikin al'umma bal za ka sama wanda sunan cewa malami ne yana irin waɗannan abubuwa sannan kuma daga ciki akwai al'abafu al'abafu shine kuma shi ne haɗa tsakanin wasu guda biyu waɗanda ba sa ga maciji sai a haɗa tsakaninsu wannan shi ma za ka samu cewa a cikin al'umma ana yin shi a raba wanda suke haɗe sannan kuma a haɗo waɗanda suke ba sa tare ta hanyar amfani da wasu dubaru na masihirta da sauransu malice faman fa'alahu duk wanda ya aikata aiki na sihiri aw radiya bihi ko kuma ma baka ma aikata ba amma ka yarda malice radiya bihi yake cewa kufrun wannan abin kafirci ne dalilin alqur'ani akan cewa wannan aikin kafirci ne Allah ke cewa wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur shaidanu ba sa karantar da wani ko su koya mashi aikin sihiri face sai sun ja hankalin shi da cewa innama nahnu fitnatu ka sani cewa lalle mu fitina ce fala takfur karka butulcewa Allah subhanahu wataala karka kafircewa Allah ashe kaga daga nan zamu tsinci cewa ashe aikin sihiri wani abu ne wanda yake kafirci ne Allah kare mu to wannan sihiri da zaka samu ana tsakanin al'umma wani abu ne wanda yake tabbas yana faruwa amma kasancewa iya da tasiri ko ba shi yake nuna cewa bai yin shi halatta addini bai halatta shi ba ko da wani zai yi yamma wani a ga abin tasirin shi karara saboda daga cikin matsalar da mutane suke fuskanta ta bangaren jahiltar addini cewa duk abin da aka gwada in dai ya yi sai ce to ai daidai ne tun da abin ai an gwada an ga ya yi haka nan ne to ko da an gwada an ga ya yi haka nan ne to wannan abin kafirci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala yawwa yana abu na harko da za mu tsinta a cikin haka sihiri yana yin tasiri a cikin gangan jikin mutum ko ya tasiri a gangan jikin mutum ya rika jin wasu abubuwa suna yawo a jikin shi ya kasa samun sukuni ko kaɗan daga cikin kalan sihiri akwai kalan sihirin da za a kashe mutum a kashe kaɓat wannan abu ya zama maka dalilin mutuwa akwai kalan sihirin da za a yi wanda tahyil ne za a raka maka a rika sa ka kaman ka rika ga kaza alhali a zunnan babu shi misali harakan kasuwa ne harakan aiki ne a ce daga ya shiga biron shi sai ga wasu abubuwa wani sihiri ne za su rika hayyala mushi abubuwa kama mu sani cewa sihiri da tasirin da yake yi kadara ce kauniya ba kadara ba ce shar'iyya ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa in an yi shin zai iya yin tasiri amma ba shari'ar Allah ba ta shar'anta haka ba duk wanda yayi bal hasali ma addini yayi yayi jan hankali akan cewa kafircewa Allah subhanahu wata'ala ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an samu wani bayhudi wani tsagera ana kiran shi da suna Labid ibn al-A'sam al-Yahudi wannan fandararren mutum ba yahudi labid ya kulla sihiri ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa cikin hadisin aisha radiyallahu anha take cewa suhiran nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yi wa manzan allah sallallahu alaihi sihiri wanda hatta kai yukhayyalu ilaihi yana khayali ga manzan allah sallallahu alaihi cewa kamar ya yi kaza alhali bai yi kazan nan ba amma ɗan abubuwa ga baki ɗaya ba su da alaƙa da abin da ya sha harkar addini inama harkar rayuwa ce kawai to bayan shi ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama matsayin cewa wasu mutane guda biyu sun zo suka zauna a wajen kanshi sai suke ce ai wannan mutumin sihiri aka mashi mutanen guda biyu ɗaya ke cewa ɗaya wannan mutumin mashhur ne an mashi sihiri sai ɗaya ke tambaye shi waye mashi sihiri aka ce ai wane dan wane dan wane ne shine labid bin asam al-yahudi wannan shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sihiri ta hanyar mi ta hanyar ɗaukan gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka je aka kulla wannan sihirin da shi da ka iya daga cikin masu abin da masu sihiri suke nema gashin mutum wani abin da ya huto daga cikin gangan jikinka ko kuma abin da yake da alaka da jikinka kai tsaye ko wani wandonka na ciki ko ta rigarka ta ciki sai a je a kulla wannan abin sai zaman to ya yi tasiri da izinin Allah to ita ma haka wata ta ɗauki wannan gashi ta kai wa shi wannan matsiyaci labid ya kulla wannan sihirin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma aka kulla wannan sihirin aka kai shi cikin wata tsohuwar rijiya aka nasa shi ƙarshe dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu lahiya ta hanyar karanta ƙul a'udhu bi rabbin nasi da ƙul a'udhu bi rabbil falak wanda wajibin dukkan mutum mai imani ne wanda yake so ya wanye lahiya ya zamanto sihiri mataki ne daban-daban alaƙashin ɗan adam akwai abin da za ka ɗauki wiƙaya ƙabla wuƙu'ihi kahin ma sihirin ya faru da kai to dama ka ɗauki tsimi kai ma a tsimami kake amma ta hanyar da addini ya yarda e ba tsimi ba irin na irin na waɗanda su kaucewa hanyar gaskiya wace hanyar ce za ka ɗauka shi ne duk in ka tashi da sahi ka karanta askarun sabah in marice ta yi karanta askarun masa in ka zo barci ka karanta askarun nau ka kwanta in za ka shiga ban ɗaki ka karanta zikirin da ake karanta ba abin da zai same ka da izinin Allah duk wani abin da za a ƙwanƙwasa na sihiri to sai dai zamanto gani nan bari nan sama da lokacin da ka zamanto kai a kanka dama honko ne kai ma saka yau ne duk abin da aka jeho na sihiri mi zai kawai shigan ka zai a nan mazalla ya karantar da mu cewa hau ga abin da ke karantawa kaga kula uzan na ana karanta su lokacin da aka zo barci mazalla salatul me yake cewa duk mutumin da ya zo barci ya daga hannun shi tafin hannayen shi guda biyu ya karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya karanta ƙul huwa Allahu ƙafa uku ya toha a hannun shi tohawa ba tare da miyau ba kawai wannan iska iska zaka toha haka sai ka shahwa tun daga kanka har ƙafafuwanka duk inda zaka iya shahwa ka sake daga hannun ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq so uku ka tofa ka shafa ka karanta qul a'udhu bi rabbin nas ka tofa ka shafa to kwanta kai balle balle Allah kai mu gobe lahiya ba zai gushe ba kana da mai ba da kariya Allah zai turo wasu mala'iku na musamman su riƙa gadinka ko biye baka wasa ƙarshen wata eh sadaka ne fi sabilillah kuma garanti wannan kuma shine kariya na haƙiƙa yayi kariyar duk wata kamara da duk wani jami'in tsaro da zai baka da duk abin da zai ba kariya wallahi bai kai ba wannan abubuwan da za ka karanta kuma 'yan mutuka 'yan kaɗan ɗan lokaci ɗan kaɗan alheri ko mai yawa to da haka manzala sallallahu an mishi sihiri kuma yayi tasiri akan shi alqadi iyad yake cewa kullu ma jaa mi fir riwayati duk abin da yazo ta hanyar riwaya min annahu yukhayyalu ilayhi cewa amma manzala sallallahu alaihi wasallam khayal in kama yana aikata kaza alhali bai aikata ba wa nahawhi da makamantan shi yace fa mahmulun ala takhyil bil basari idan shi ne yake ga haka amma ba kwakwallo shi ba ba samu rikicewa ba sannan kuma wannan abin da ya faru ga baki daya yana da alaka da abin da ya shahi rayuwar shi ce bai da alaka ko kusa da abin da yake da alaka da harkan wahayi ko kuma addini to ala'ai dai ya faru lita'iyyaha udhun wa'iya saboda mu mu samu mafuta ya ya kamata lokacin da ya kamata na farko ka kare kanka saboda kar duk wani mai sihiri ya sihiri a gare ka kuma ya tasiri a kanka kana gudu kana faduwa kana faman ya za a karfawa kanka asiri a daidai lokacin da wani kuma ka tsone mashi ido so yake ya za a yi kai ka ƙasa ya za a yi ka walakanta ya za a yi ka ƙasƙanta in ma'aikaci ne kai ya za a yi ka samu dameji idan ɗan kasuwa ne kai ya za a yi kaso ta samu rikicewa haka akwai irin waɗannan mugayen mutane a cikin al'umma to wajibi ne ka riƙa karanta waɗannan abubuwa Allah sai baka kariya cikakka akwai abubuwan da zaka karanta kuma bayan idan sihirin ya riga ya afku idan ya riga ya zo to kuma akwai abin da mutum zai karanta na harko misali ko a karanta a cikin ruwa a toha a bashi ya sha da abubuwan da suke da alaka da wannan ala ai anan maganar mu shine cewa aikin sihiri kafirci ne kuma ka duba yadda shedan ya ci mu da nasara ta wannan bangaren nawa daga cikin malamin da ake ake cirewa hula ake ga cewa malami ne na yankan shakku kai bal hasalima wani malimtar ma da yake da ita dama ana gai tana da alaka da irin yadda yake da kaihi a bangaren da ya shahi sihiri mata saki za su rika zuwa wajen shi yana musu tsubbace-tsubbace wanda mafi yawanci sihiri ne a yi rubuce-rubuce a saman alluna na ƙarhe a rika gasa abubuwa a haɗa a raba duka ana yi da sunan malimta wannan kuma kafirci ne ga Allah subhanahu wata'ala wa ya hudi Allah ya hudi sihiri kafirci ne wa ma kafara sulaimanu walakin na shayatina kafaru yu'allimunan nasa si'ra Allah ce annabi Suleiman san bai kafirce wa Allah ba innama cewa shaydanu su suka kafirce wa Allah suke karantar da mutane sihiri ashe sihiri me kafirci ne fitnatun za su ce maka fala takfur karka kafirta amma yau gashi nan kace kace a cikin al'ummar musulmi ana ta aikata kuma da sunan ma cewa ai wannan malami ne ai wannan kaza ne wannan kaza ne wannan hatsari ne mai girma Allah kare mu iya daga cikin misalan sihiri wanda ake yi wa mutum ya riƙa ga gani-ganin wani abubuwa alhali haƙiƙanin abin ba haka ba yake mutanen fir'aun wasu suka bi shi da mutanen annabi musa da suka yi imani da annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da aka zo kowa ya kawo irin nashi kwarewa da dalili akan tabbatar da abin da yake kai gaskiya ne annabi musa alaihi salatu wasalam ya zo da ni ya zo da sandago sannan su kuma fir'aun ya umarci duk wasu masihirtan da suke kasar shi gaba daya a hadu saboda a zo a kure annabi musa alaihi salatu wasalam da aka zo aka hadu annabi musa alaihi salatu wasalam suka ce kai za ka fara ko mu za mu fara annabi musa ce musu aku fara qala bal alqu فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون suka yadda wasu igiyoyinsu da wani wane ne to wannan igiya ce suka yadda sai Allah ya ce amma yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai aka hayyala wa mutane aka rika aka nuna mutane idanunsu wannan igiyar kamar gata nan tana haka tana gudu irin na maciji tahyil hayyala wa aka hakikatan ba haka nan bane to sihiri ne suka yi Allah ce waja'u bi sihrin azim sun zo da sihiri mai girma to wannan kaga sihiri ne ta bangaren da ya shahi idanunka su rika ga wani abin da a hakika ko ba shi bane abin da yake faruwa al-imam al-qurtubi Allah ya rahama gare shi yake cewa wa indana anna as-sihra haqqun kasa an samu su daga cikin jama'a ta yan bid'a da suke kore cewa ai sihiri ko da an yi shi ba tasiri alhali yana tasiri imam al-qurtubi yake cewa mu a wajen mu sihiri wani abu ne wanda in aka yana tasiri walahu haqiqatun sannan kuma wani abu ne wanda yake tabbas ya khuluqullahu indahu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama a tattare da sihirin nan sai zama to ya tasiri akan wani yace khilafan lil mu'tazila sabanin ɗin mu'tazila da suke sune kungiyoyin da suke na bid'a bangare na biyu a cikin wannan gaba idan aka kama mutumin da yake sihiri me hukuncin shi addinance a kashe shi kisa shi ne ce haddu sa'iri ya ce darbuhu bisaif wuyan kawai za a sabke da takobi idan kana ga cewa an kashe shi shi mutum nawa ya kashe ulumboto da ya yi da tsubbace-tsubbace da ya yi matsala nawa ya ka a cikin al'ummar musulmi gidaje nawa aka watsa saboda sihiri a watsa gidan gaba ɗaya da uwar da uban da yaran da kowa da kowa ɗan kasuwa nawa aka karya ta sababin sihiri ma'aikaci nawa samu matsala saboda sihiri abu ne wanda yake haƙiƙatun latunkar abu ne tabbas akwai shi a cikin ausatul umma ana ta yin shi matattaki a cikin gidajen aurensu ka samu cewa wannan ɗabi'a ta zamanto musu wani abin da shi suka sa gaba yanzu akwai matan da ake musu ake musu taken cewa su ba su kamu ba ai wacce kai wacce ai batta zama batta zama ya kamar yaya eh duk wani dan tsubbu in yazo to su ne gaba gaba kuma rahoto suke bada suna bada labari wallahi inda za ka gane hatsari harkar sihirin nan ya yi nisa har a saman kafafen sada zumunta irin na zamani a yau irin su facebook za ka rika cin karo da ɗan sihiri ne sak boka ne haddi abin da ya kamata a yi a sabke wuyan shi amma ya zauna ya baje wata katuwar riga yana da da wani katon tabzi ya sa lamban shi cewa ga ayyukan da yake yi kaga wuri kaga ƙasa wadda ake bugawa kaga wane ne kaga wane ne la yastahi min Allah baya jin kumyar Allah ya aikata abu bal yanzu yana yana yana tallata shi a duniya saboda sanu haka ake samu group na WhatsApp ka samu wasu mata takin da ba su inda aka sa gaba a cikin rayuwa ba haka suke tallata irin waɗannan abubuwa kaga aiko wani kendir irin bushi da ake kunna wutan nan an kukulle shi da wasu kwaduna a kukulle a ce ai wannan na karya ce komi ne wannan na wane ne wannan na mallakan wace ce na abubuwa ga sunan kala daban-daban kuma ana yi kuma wallahi sihiri ne tsalla kafirci ne dole mu haɗi makan mu abin da yake daidai wannan aikin kafirci ne in ji Allah da haka duk macen da take so ta wanye da Allah lahiya da duk mutumin da yake so da yawan da Allah lahiya wajibi ne nisanci waɗannan abubuwa ko da kana ga mutumin da zai baka malami ne a kuma shi wa'azi kuma shi wa'azi ya komo ya zama musulmi kan ayi maganar malamtar shi saboda duk wanda yake aikata irin waɗannan ayyuka kafiri ne kafiri ne sak Allah kiyaye Amr ibn Dinar yake cewa annahu sami'a bajalata yaqul amur ibn dinar yake cewa ya ji da kunnen shi bajala yana ambata cewa kataba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ibn al-khattab lokacin da yake khalifa musulmi ya rubuta letter cewa aniqtulu kull sa'irin wa sa'ira ku kashe duk wani boka namiji ko boka mace ka sai abin da yake faruwa ba maganar boka namiji ba yanzu boka ake samu mata nan yankin na za ka samu gabas gabas sai a ce ai wacce ai Allah mata buɗi ko bokancin da take sak boka ce tana haɗa fitina tsakanin mutane ta kalli wannan ta ce shi ma wannan magani ta kalli wacce ta ce ita ta hana wacce zama gidan mijinta ta kalli wa haka kawai hayaniya kuma ana ga cewa kaman wani wani wani kyauta ne Allah ya mata alhali boka ce wannan irin musulunci ne kana musulmi kana da'awar bokanci Umar yake cewa in kuka kama duk wani boka a kashe shi ko boka mace a kashe ta ita ma kala shi bajala yake cewa faƙatalna salasa sawahir yace sai da muka kashe boka uku tas babu wata ɓanna da za ta rika faruwa a cikin gari sama da samun waɗannan waɗanda suke bokanci ko bokan zunzurutun shi ko kuma wanda bokancin yake sihiri yake yi zai ba da umarni na a yi kaza abin ne kaza a rataye kaza abubuwan da ga sunan karara sihiri ne bokanci ne malami ne amma in ka shiga ɗakin shi za ka samu ƙasa a shinhudu haka yana bugun ƙasa alkahana arraf ne yana da'awar ya san kaza ka duba fa saboda tsabagen jahiltar addini da kaso da yawa daga cikin musulmi suka yi yanzu haka kawai kana zaune sai wani kalle ka ce ai akwai masu bibiyanka saboda Allah ya aka ya gane shi waye ta ina ya gane ko kuma shi ke bibiyanka ba saboda yana sai amshi abin hannunka kuma ya raba ka da imanin ka an baka hankali ba to me kai mutane zuwa ga wannan matsala jahiltar addini rashin karanta addini duk yanda ka samu duniya duk yanda ka samu dukiya idan jahili ne kai kai da kanka za ka ma kanka da kanka rami ka binne kanka da kanka saboda wannan abun ba zai hana ka hallaka ba da ka wajibin mutum musulmi ne tashi karanta addininka saboda ka san me ya kamata kai ka ga yanzu wannan annaqid din wannan wannan kusan da yawa mutane sun rubuta a cikin shi bal hasali wani yana gama cewa ai ba za ka zauna haka ba dole yanda ka san mutum iya da wani doktor wanda yake bi a ce ai doktor in shi ya ce kaza magani kaza wani ne a shi ma haka yake da mai mushi sihiri ko kuma mai mushi tsubbu ya mushi duba ya mushi wane ne in kasuwa zai yi sai ya kai mushi ya ce mushi to abin nan kaza kaza kaza ne ya kamata a yi ko kuma bai kamata a yi ba hatta da istikhara da ake ake fakewa ta bayan ta istikhara addini ne mazalla ya karantar da istikhara amma ho wani ba zai ma wani istikhara ba haka kawai ka zauna ka miƙe kafa ka ce ai ai na je na bada kuɗi a mun istikhara wannan ba tsarin addinin Allah bane ba jabir yake cewa manzo yana karantar da mu istikhara kamar yadda yake karantar da mu mi sura ta alqur'ani yanda ake koya musu qur'ani kowa ya zo ya koya haka ake koya musu salatul istikhara ko kuma du'aul istikhara kowa shi zai maka shi in baka iya da larabcin i da hausa kanka kai inda zaka harace da larabcin idan baka iyawa ka yi shi a kana harace in ka kammala sallar da zaka yi doki abin da addu'ar ka bude ka karanta da sunan kana roƙon Allah subhanahu wataala amma sai ce ai istikhara ya mushi to istikhara wani bayyama wani istikhara ba za ka miƙi ba ka ce kawai kai mai mutane istikhara ne ai kai kake gano musu kai kake hango musu a kamar kowa ya hango ma kanshi eh abinda addini tsara kenan to istikhara lalle tabbas addini ya zo da shi amma kuma wani ma wani da haka hukmu haddu sahir shine alqatl bisayf a kashe shi warware sihiri idan ya riga ya faru ya ake yi ana yin shi ta hanyoyi guda biyu hanya ta harko ta halitta hanya ta biyu ta halitta ba hallu sihir bin ruqa wa ta'awiz min alkitabi wa sunnati wa hadha ja'izun faqad sabata anna jibrila wa aisha radiyallahu anha sun yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan karantawa sun karanta mashi kula'uzai da izinin Allah manzala salasala ya samu lahiya yin warware sihiri ta hanyar karanta addu'o'i da ayoyi na alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya halatta ta mashi sihiri a sa shi gaba ta karanta qur'ani a karanta ƙur'ani ba tare da hira ba da aljanin da yake jikin shi wa ya turo ka ta ina ka shiga me yasa wace ce wane ne yana haifar da matsaloli da yawa wancan sati akwai ɗaya daga cikin malaman mai ke bamu labarin cewa wani irin masu rukuyan nan ya tado wasu tun daga wata rijiyo a cikin nijar sai da suka zo garin nan ai wacce ce ta miki magani aka binne a waje kaza a daidai kohon ɗakin shi aka binne daidai waje kaza rigima ta tashi suka kwaso mota daga magana mai rukuya fa suka kwaso mota daga wacce rijiyar suka zo nan da suka zo aka shiga rigima to dan me za a zo a tada aka ce ai an binne wani abu kuma abin aka zo ɗaki ne wanda har da karo da komi sai an ɗaga karon tukwa a hudu wannan abin da aka binna da suka zo wajen malamin namu da yake ba mu labari ya ce ma mutuma ya ce kaga wannan mutane da suka nuko gari tun daga can suka zo sun yi imani da wannan abu amma saboda ka ƙaryatar da su ka kumyatar da aljanin da ya ƙulla wannan makircin a je a tada karon a hudu abin da aka sa aka je aka tada karon ɗaki aka gini rami mala babu komi a lokacin malam ya ɗora musu bayani ya ce duk wanda ya ce zai yi hira da aljani lokacin da ya zo hudda shi to in baka hankali ba sai ya hota kuma kai ya sa ka wani aiki na daban yanzu misali inda ta zo aka ce a ba a tona ba a tona ba shikenan kiyayya tsakanin waɗannan mutanen guda biyu sai dai ran da Allah ta da kiyama saboda su an faɗi musu sun yi mi sun yarda wa faɗi musu aljani dama manuwan shi kenan tun da yanzu bai samu daman zama a cikin jikin shi ba ya huta amma kuma ya aihwar da wata matsala ya yi gaba yanzu ku buka magana har tashin kiyama naka wajibi ne mutum musulmi sai a hankali ka zama to a faɗake hanya ta biyu da ake warware sihiri da ita mutum ya je a warware mashi sihiri ta hanyar sihiri wannan haramun ne ba a warware sihiri da sihiri wannan haramun ne da dama mutum sihiri an kira kuma wasu bokaye wai su zasu su yi aiki da ƙarfi su koyi wancan shaidanin wannan haramun ne ba a warware sihiri da sihiri dan uwan shi to wannan gaba ta abin da ya shahi annaqidu sabi' abin da yake warware musulunci abu na bakwai wanda shi yake da alaka da abin da ya shahi sihiri wajibi ne aita ka tsantsan ai hattara ai kashe mutum ya hankali kar ya warware musuluncin shi wanda kuma yana yana ta faruwa a cikin tsakanin mi a tsakanin al'ummar musulmi wani ya ma wani sihiri wani ya yi wani ne wani ya sihiri ya zama wani abu kaman kai ka ce wani bangare na addinin Allah Allah kare mu malaka annaqidu samin abu na takwas daga cikin awwal suke warware musuluncin mutum qala shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala kaga shi wannan ba shi sa yan bida suke ta zagin shi eh saboda in an yi irin waɗannan bayanai kaga dole hankalin wani tashi eh wani ya rika jin cewa kaman da shi ake alhali ba da kai ake ba ana magana nan bayanin a bar ruwa ya rika gudu inda ya saba yana gudu kar ka sake mishi hanya ka bar mutane a matsayin su na bayan Allah su bauta wa Allah kar su samu matsala da ubangijin su sai kake fama dole sai ka sabke suka hada su da wa da shaydanu ya zama to su suke gidan rayuwar su malaka asaminu muzaharatul mushrikin ba da goyon baya ga mushrikai wa mu'awanatihim alal muslimina da taimakawa mushrikai akan musulmi ga musulmi haka war sai ka rika taimakawa kafirai wannan shi ma zai zamanto cikas a matsayin bangaren da ya sha addinin ka wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin dalilin mala akan wannan magana fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yatawallahum minkum Allah ce duk wanda ya jibinci lamarin su su kahurai a cikin ku ku musulmi to fa innahu minhum shi ma ya mara musu baya inna Allah la yahdi alqawma zalimin Allah baya shiryar da waɗanda suka kasance azzalumai ne ashe zalimci ne mutum ya rika taimakawa mutumin da yake arne kahuri akan dan uwanka musulmi fa'idodi da za mu samu karkashin wannan gaba abu na farko aqsamu muzaharatul kuffari alal muslimin ba kowane taimako bane ba idan mutum musulmi ya bada shi akan kahuri za a ce ya bar musulunci wanda yake sa ka bar musulunci gashi kamar haka muzaharatihim wa muawanatihim alal muslimina ma'a mahabbati ma hum alaihi ka taimaka wa kahurai ka nuna musu kuna tare kuma kana ba su goyon baya sannan kuma ma'a mahabbati mahum alaihi abinda ma suke kai abin yana burge ka kafircin su yana burge ka tsarin su yana burge ka da kaga bari ma in taimaka muku a murkushe musulmi ko na makamancin wannan saboda kana ga ai musulmi ne wannan masu zahin masu zahin kai kuma masu zahin kaza da sauransu mali yace fa hada kufrun akbar wannan kafirci ne babba kafirci ne babba taimaka musu agaza musu nuna kuna tare son tsarin da suke kai na kafirci da abin da ya shirka ga Allah subhanahu wataala kaso na biyu muzaharatihim wa mu'awanatihim 'ala almuslimina ma'a bughdihim la'alla ka tsinci kanka a wani farfajiyar da dole sai ka taimaka musu ko kuma dole sai ka bi abubuwa a wani yanayi na salo da dabara amma tare da ma'a bughdihim kana kyamar su kuma kana kyaman tsarin da suke taya akai to wannan ba zai sa ka zamanto kafiri ba bal inna ma dai cewa wajibinka ne ka matsa ka buɗa ka samu wani wurin da za ka bauta wa Allah subhanahu ta'ala ba tare da wani tsangama ba saboda jiye ma imanin ka tsoron mara wa kafirci gabaki ɗaya baya ana samun shi tare da waɗanda suke zaune a irin wasu wurare na daban mutum ya kai matakin da yana da wata ƙwarewa ɓangaren wani aiki wanda kuma ya san al'ummar musulmi za a cutar a kai amma kuma ya ci gaba da zama dai ba za ka bar wajen ba Allah ke ta innal ladzina tawaffahumul malaika kaga waɗanda malaiku suke zuwa amsar rayukansu wandan mutanen zalimi anfusihim suna halin sun zalimci kansu sun aikata ba daidai ba sun zauna inda bai kamata a ce sun zauna ba malaiku za su tambaye su qalu fima kuntum me kuke anan me ajje ku anan dan me kuka zabi wannan wajen a matsayin wajen zama qalu yasti ay kunna mustad'afina fil ard sai ce ai an raunanar da mu a ban ƙasa ne sai malakun su maida musu cewa alamta kun ardullahi wasi'a wai shin ƙasar Allah ba tana da yalwa ba fatu hajiru fiha mi ya hana ku yin hijira a cikin ta idan ka kasa bauta wa Allah a garin da magaram dan ba za ka yi gaba ba ba na sanar wuraren da dama ga sunan misali kana wata ƙasar turai ce wata ƙasa ta kara sayan da za ka bauta wa Allah dan mi dole ka zauna fa'ula'ika ubangiji subhanahu wataala yake cewa kaga irin waɗanda suka mara wa kahurai baya sannan kuma suka zamanto suna ba su agaji da kaza fa ulai kama awahum jahannam waɗannan makoma su wutar jahannama ce wasa'atu masira Allah ya ce tur da irin makoma mutum ya zo rayu a duniya zamanto makoma shi gidan wuta shi Allah kare mu to kaga waɗannan suke zaune a wani wuri waɗanda ake kafirci kuma dole su ma sai sun ba da gudunmuwarsu akan murƙushe musulunci ko kuma musguna wata al'umma ta musulmai amma Allah bai musu kudin goro gaba ɗaya ba Allah sai ya ce illal mustad'afina min ar-rijal waɗanda aka togace aka hudda waɗanda ba zai zamanto ma'awahum jahannama ba su ne masu rauni a cikin maza lattijawa tsoho ne jagob shi da kanshi ta kanshi yake bai da daban me yin hijira bana tana ya buɗa sai wani waje min ar-rijali wan nisa'i hasanan kuma haka masu rauni bangaren da shahi mata wal wildan da yara kankana waɗanda la yastati'una hilatan ba su da wata dubara wala yahtaduna sabila kuma sannan ba su da wata hanya wanda za su iya shiriwa zuwa gare ta dan yin hijira to waɗannan mutanen fa ulaika asallahu wannan tabbas Allah subhanahu wataala zai yake musu to kaga anan kaso na biyu shi ma iya da matsala amma matsalar shi bata kai mi ba bata kai kaso na fari ba da haka annaqidu samin baya halatta mutum da taimakawa waɗanda suke kahurai ka taimaka musu ko ka rika son tsarin da suke kai a sama kuna makamancin wannan a dalilin ghazul fikri yaƙi na ƙwaƙwalwa ana samun musulmi da yawa yana ba da goyon baya game da aikin da kafin suke yi yana gama cewa shi ne abin da ya kamata a yi ana yaƙen kaza sai ce ai shi ne abin da ya kamata a yi sai ga abubuwa ma'alumin addini bi darura abu ne sananne a cikin addini aya ta yi bayani hadisi ya yi bayani amma kuma mi yana ga ci ai bai kamata ba a dalilin a dalilin tunani irin na kahune da ka shi ma da shi za a sa hannu saboda mi saboda a murkushe wannan tsarin na addini ana samu wannan ko musulmi ne a ƙasar musulmi kuma amma baya goyon bayan abin da musulmi suke sama idan wani kahu da zo daga waje ya kawo ta aƙida to su ne gaba-gaba wajen tallata irin waɗannan aƙida Allah kiyaye wanda wannan kuma akwai su a cikin abubuwa daban-daban kaga wata ayar ƙur'ani an soke ta wani da sunan shi shugaba ne ko wane ne ya ce shi ya hana kaza ana haka nan ko yan amshin shata yan amshin shatan turawa duk abin da suka zo da shi sami'ina wa ta'ala babu sami'ina wa asaina ko kuma kai wasu dubarun da zaka wanye da su alal aqal ya zaman to dai an tahi a yanayin da kai baka cutar da addinin ka ba sannan kuma Allah su ma an dan lallaba an tahi yanda kake son da su amma sai wani sai ya huto ya uwa ya madaukiya gabaki daya saboda me saboda ya samu yardan su in suka yarda maka za ka yi mulki in suka yarda maka za a rika taimaka maka ƙungiyoyin duniya za a so su su shigo ƙasa su ƙasar ka su yi kaza su yi kaza su yi kaza yanzu labarin da ake bada cikin kwanakin bayan nan ƙasar indiya da wasu ƙasashe daga cikin azi war suka nuna cewa ko alama maganar auren jinsi ba sa tare da ita me aka ce aka ce to bank mondial da sauran manyan cibiyoyi na duniya da suke taimakawa ƙasashe sai suka ci ai duk sun janye saboda ƙasa ce wanda babu 'yancin adam a cikinta ka duba gani duk abin da ake wai saboda ba sai da auren jinsi ba me suke so a lalata al'umma kuma har kullum ba za a bar ku ba ku yarda cewa za ku iya dogara da kanku ku rayu duniyar nan ɗaya cewa kuma ran nan ɗaya ne kuma diyan da aka yi kowa duk duniya ta haɗu ta mara maka baya wannan rahuta zai falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun dole sai ka tahi kowa ya maka tsaye sai ka mutu to ba za a bar ku rayuwa a cikin yanci ba ba za a bar ku rayuwa a cikin cewa yarda da ubangijinku sai a bar ku mi sai a dora ku akan wasu abubuwa da aka akai kungiyoyi kala daban-daban bangaren education kungiya kaza bangaren sante kungiya kaza bangaren wane ne kungiya kaza percentage kaza a cikin birje na kowace shekara ƙungiya kaza daga ƙasar turai su suke zubawa shikenan sai kuke ga cewa yau wannan mutane suka janye ku kun shiga matsala kuma dama nan suke so zukatan ku su zo ku yi watsi da ubangijinku sannan kuma damamakin da Allah ba ku a naƙiya cewa ku tsaya da tsahuwan ku duk ku watsi da su saboda kun yi mi kun zama to kallon alan nas kun dogara da wasu mutane akan su kuke tafiya sai a hudda muku wannan sikar aka hudda muku wannan sikar me yasa dan akai ku matakin da duk wani shegantaka da ya wuto a duniya to kuna so bukwa so dole sai kun sa hannu saboda bakin da ya ci ya san kun ji an ji bahaushe kuna ga waɗannan mutane su suke tafiya da rayuwarku kuna ga bangare kaza in ba dan su ba da ai abin bai yiwu ba in bangare kaza in ba dan su ba wataƙila ma ƙasar da ta watsa ko da kun mutu a shikenan tunda kun zo wannan matsayin halas sai a riƙa menatan ku da wannan abu duk wata doka a kawo to ga kaza dole ko kusa hannu saboda in ku sa hannu ba ƙungiya kaza za ta janye ƙungiya kaza za ta janye ƙungiya kaza za ta janye kamar da aka mai Nijar cikin kwanakin baya duk wata ƙungiyar take jin kanta a duniya sai ta janye me aka yi saboda an ɗora ƙasa akan wannan matakin cewa ba za ta iya rayuwa dole hirin sai da waɗannan tallafe-tallafen tallafin kaza tallafin kaza tallafin kaza wannan ba maganan wani siyasa ba ko maganan wane ko maganan wane a ba wannan magana bace magana ce ta ɗan adam ya rayu a cikin yanci kuma ya samu ya bauta wa ubangiji shan da ya kamata duk lokacin da ka makalkale waɗannan ƙungiyoyin zancen kai abin da ya kamata bai taso ba kai gidanka ne ake ba ko magana kai yadda ka san rubuwa kai duk abin da ka faɗi sa ka ne a kai abin da ka yi shuru a kan shi sa ka ne a kai shurunka sa ka ne magana ka umarni ne ce kaza i kaza bari kaza a ɗulla alaƙa da suwa ne yanke da suwa ne duka umarni ne yanzu ba ku ƙasashen da aka sa suka yanke alaƙa da nijar ba yanzu sun kuma suna nan sun rasa yadda za su yi da ransu an ba su umarnin sun yanke yanzu sun ce a mun mero alaƙa su ta ba ƙasar ta ce ita ba ta yarda ba ba mu tashi ba don ne saboda umarni da ake ba shi yasa wannan yake maka nuni akan duniyar nan an gina ta akan wasu ka'idodi na zalunci wanda in ka duba kaga su suke rubuta ka'idodin ko su suke saba su majalisar ɗinkin duniya iya daga cikin ƙa'idodinta adamu tadakhul fi shu'uni dakhilati lid-duwal kattai katsalanda a cikin al'amarin cikin gida na wata ƙasa haka aka rubuta kuma an yarda wannan abin shine zai sa kowa zauna lafiya amma kuma yana yiwa bai yiwa sai a kawo ta siyasa sabuwa siyasa siyasa tumil ulfarag siyasa cike gurbi tunda babu wacce bari mu mu zo tunda babu wacce bari haka saboda kar ku dogara a karan kanku ku tsaya da kawo ku yi aiki da khibrar da kuke da sai a dora kan wasu tsare-tsare wanda wannan sai kai ku ya halakar da ku ta haka baya halatta ga mutum mai imani ya bada goyon baya ga mutumin da yake kafiri akan kafirci kuma har ka rika nuna cewa ma kaman tsarin nashi shine tsari mai kyau idan kai haka wannan yana barazana ga imaninka ga musuluncinka ma gaba daya malika ta annaqidu tasi'u abu na gaba na tara shine man i'taqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kama wasi'a al-khidr الخروج عن عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر من اعتقد دم متمن da kudurci a cikin zuciyar shi cewa wai anna ba'd an-nas wasu daga cikin mutane yasa'uhu ya yalwace shi ko ya ishe shi ko iya da daman al-khuruj yahuta an shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallama yahuta daga shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ai shi ma tashi take zo mishi daga daga wani waje na daban ku ne aka ce ku yi sallah shi na shi umarnin ba haka bane duk wanda ya kudurce wannan abin a cikin ranshi cewa wani zai iya zawwa yayi addini kuma ya yalwatu akan ya huta daga na manzo Allah kama wasi al-khidr kamar yadda al-khidr ya yalwatu game da abin da ya shayi al-khuruj ya huta an shari'ati Musa alayhi salatu wasalam ya huta daga shari'a annabi Musa lokaci guda suka yi amma kuma ga abin da khidr yake yi annabi Musa na wuce hannunka mai sanda ko saboda daman da Allah ya bai wa shi alkhidir kuma Allah ya ishara ga annabi Musa cewa akwai wani abdan min ibadina wani bawa daga cikin bayin mun ba shi ilimi ka je ka same shi a wuri kaza ku yi tahiyan waje kaza saboda akwai darasi kaza da zaka dauka a wajen shi an tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalam wahi kowa ilimi a duniya yace shi yace shi kowa ilimi Allah ya ce mashi a annabi Musa je ka waje kaza annabi Musa ya ce wannan wurin ya haɗu da khidir bayan dai abin da shakista ce mai tsawo suna cikin tahiya sun zo hawa saman jirgin ruwa kawai sai khidir ya kama jirgin ruwan na ya daɗa kakkarya wajen jirgin duk wani abin da yake da ado da waye ya kakkarya su annabi musa ce mashi lahiya sai za ka samu jirgin ruwa haka lahiyar shi lau kawai za a hau sai ka kama kakkarya shi khidir ya kyale aka yi gaba suka haɗu da wani yaro khidir ya ɗauki yaron na ya kwala shi da katanga yaro ya mutu a sai musa ce a suka ƙara gaba suka ta wani gari suka nemi a amshi bakoncinsu aka ce a babu zancen amshi bakoncin kuwa kawai sun yi wata kwana sai annabi khidir sai ce annabi musa a kwaɓa wannan lakai kawai a kwaɓa laka suka shiga gyara wata katanga annabi musa ce wa khidir ya ce mutanen da ko ruwa su ba mu suka hana mu kuma za mu shiga gyara katanga a cikin garin kuma katangar da musamman katanga wace ce ƙarshe tawilin wannan maganar da bayani akan shi shine wannan jirgin ruwan nan ya kasance na wasu marayu ne wanda sun kasance suna aiki kuma a gaba inda za a tahi in aka hau jirgin akwai wani azzalimin sarki ya akuzu kulla safinatin ghasba duk wani jirgin ruwa mai kyau an ya gani sai kwace shi yanzu sai aka dan kakkare wasu abubuwa a dan rikita shi a ga kaman kai wannan wani kayan banza ne kenan can suka yi gaba sai su gyara kaga da da amshe shi da an aka gaba a gyara wannan sauki wanda a gyara ku wannan abu na farko kenan annabi Musa an bashi amsa akan cewa ilimin da yake iyana na biyu yaron da ya kashe sai ce a khidir yake ce mashi ai wannan yaron da kaga an kashe wannan yaron kasance uwayen shi mutanen kirki ne sannan samuwan wannan yaron zai iya barazana ga imanin uwayen sa rasa imanin su gaba daya da aka aka kashe shi Allah zai masanya musu wani yaro mai imani wanda ba irin wannan fajirin ba na uku katangar da muka yi kokarin tadawa katanga ce wadda kasanta akwai zinariya na marayu daga in muka bar katanga a yana take za ta iya faduwa zinarin zai iya bayyana su kuma marayun ba su kai ba inda ya kamata su ɗauki dukiyarsu sai aka sake tada katanga a yanayin da za ta kai wani lokacin da har su matasa magadan su taso to kaga annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam anan Khidir ya samu daman kaman cirantuwa daga mi daga shari'ar annabi Musa to mu a cikin wannan al'umma tamu duk wanda ya kudurta cewa wani zai iya zawaye wani aiki na bauta wajen na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan aqidar taka za ta iya zama towa kafirci kenan kayar da akwai wani mai amso shari'a banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ce ya rihi annabta an rihi komi wa'ayi ya kare to a yau da sunan musulunci akwai waɗanda suka ce su ma suna amsowa ne daga Allah kai tsaye kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amso ko suna jingina kansu daga musulunci Allah kiyaye to shine malama yake cewa man i'taqada duk wanda ya kudirce a cikin ranshi cewa أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تيا ونزي يبرن شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمان ده خضر يبر شرع النبي موسى تونن بياني كون أكيد كافرتج دول كوا من ذل زي صلى الله عليه وسلم duk wanda yake so ya kai labari ya kai abin da ya shafi addini wajibi ne biyayya biyayya ko ta ƙarshe game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira Allah ya ce ai ba mu aiko ka ba face a zuwa ga al'ummar duniya ga baki daya bashiran wa nadhira kana mai bada albishiri ga dukkan wanda ya aikata aiki alheri akwai gidan aljanna sannan kuma wa nadhira kana mai gargadi cewa fa duk wanda ya fandare ya aikata wani aikin da ba shi ba to lalle tabbata ya san cewa akwai gidan wuta da sauran ayoyin da suke da alaka da wannan wannan shine annaqibu at-tasi'u sauran mu guda daya kai na yanzu sankan nan tamam insha Allah satin sama sai mu na karshe kuma daga nan sai mu ishara zuwa ga littafin da zamu sa gaba abinda muka ji na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko aiki da shi na kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله